الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا ثلاثة شدة قوتا رمضان هجرة دبو ديا ددري هدو دا أربعين دا هدو daidai da 28 ga watan uku na shekara ta 2023 a ci gaba da karatunmu na ashfa yau za mu tashi a cikin fasali na bakwai a wannan littafi bismillahirrahmanirrahim a alfasalus sabi'u fasali na bakwai addunu wal kurbu shi wannan fasali zai magana akan zai magana a kan kusancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da Allah, walƙurbu da kusancin shi dai da Allah. Wa ma ma ware da fi hadisul Isra'i, amma abin da ya gudana a cikin hadisin nan na Isra'i, wa zahirul ayati da kuma mabayyanin wannan aya, minad dunuwi na kusanci walƙurbi da kusanci da Allah. min ƙaulihi a cikin faɗan Allah madaukakin sarki da na fata da la faka na ƙaba ƙausai ne au adna ya ce fa a kasar mufassiruna yawa yawan masu tafsiri sun tafi akan cewa annad dunuwa cewa kusanci wata dalli da zuruwa kusanta mun ƙasimin ma baina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa Jibrilu, abin rabawa ne tsakanin shugaba sallallahu alaihi sallam da mala'ika Jibrilu, au muqtassim bi ahadihi ma min al'akari, ko kuma ya zama abin keɓanta daga ɗawansu a kan ɗayan, au min sidratul muntaha, ko kuma ya zama kusancin an ya kusanci ne na sidratul kusanta sidratul muntaha ne wato abin da yake nihi wasu malaman tafsirin sun tafi kan cewa a shi summa da na fata dalla din nan abubuwa ne guda biyu da suka gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibrilu wasu kuma malaman suka ce a'a duka biyun ya gudana ne ga ɗaya daga cikinsu. Ƙalar razi, imamun razi ya ce, wa ƙala ibn Abbasin, Abdullahi ɗan Abbas ya ce, huwa Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama, wato shi shugaba Alaihi salatu wassalam dana ya kusanci Allah, fata dalla sai ya ƙara samun kusanci min rabbihi da Ubangijinsa. Wakila ma'ana dana, malamai suka ce, ita ma a naddana ɗin nan ƙaruba, wato shugaba sarasalan ya kusanci Allah, fata dalla ai za da fil ƙurbi sai kuma ya ƙara samun kusanci, wato dana kusanci, ta dalla daɗin samun kusanci fiye da wancan. Wakila wasu malaman suka ce, kuma ma'ana wahidin, dukansu ma'ana ɗaya suke ɗauka, ai ƙurbin, ai duka suna ɗaukar kusanci ne. Wahaka makki maki ya hakaito wala mawurdi da imamul mawurdi an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas yace ai huwal rabbu da na muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai shi ubangiji allah madaukakin sarki shine ya kusanci shugaba alaihi salam fata dalla ilaihi sai ya daɗa kusanta gare shi ai amruhu wa hukumuhu wato sai ya kusanto da al'amarin ya da hukuncin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hakan naqash imamu naqash ya hakaito an al-hasan daga imamu al-hasan qala yace dana min abdihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai Allah subhanahu wata'ala ya kusanta da bawansa masoyinsa shugaba annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fatadalla sai ya ƙara kusanta ma'ana faƙaraba minhu sai ya kusance shi fa'arahu ma sha'a an yarahu sai ya nuna masa abin da ya so ya nuna masa min ƙudratihi na daga ƙudrarsa wa azamatihi da girman mulkinsa ƙala ya ce wa ƙala bin abbasin abdullahi dan abbas ya ce huwa muqaddimun wa mu'akkirun wato nan an yi taqdimi da ta'kiri ne yace ai tadallar rafrafu li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lailatal mi'raj wai abin da yake nihi inji abdullahi bin abbas a wato abin da nake so mu gane kaga a can sama da yace qala razi wa qala ibnu abbas huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam da na fata da lamin rabihi kaga ai ya ce daga Abdullahi dan Abbas wato su ma saboda shi lamarin manzon Allah lamari ne wanda ya rikitar da kowa fa ba wani mutum kwara ɗaya wanda komai ya zo daga annabi ya gane kowa a ruɗe yake cikin lalube yake yi eh kowa yana cikin dimo wallahi a cikin lamarin manzon Allah kowa a dimo ciki sai dai wani ya dan kakkama daidai yadda wani ya kakkama wani ya dan fahimta daidai yadda wani ya dan fahimta amma shi ma akan inda ya fahimta din da an yi tukar gaba sai ya rude sai ya rasa gane wai tsakanin abin da ya gane na farko zuwa inda ya kure wai ya ma gano kawai koko rudu ma ya gano makan shi haka san manzon Allah yake shi yasa kaga can an ce Abdullahi dan Abbas ya ce ai huwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kusanci Allah fata da lamin rabi sai ya ƙara kusanta da ubangijin shi in jiwa in ji Abdullahi dan Abbas to nan gurin kuma gashi ya ce wa ƙala ibn Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce ai huwa muqaddimun wa mu'akkirun taqdimi ne da ta'kiri shi wai yace magana ta dazu yanzu kuma shi yayi wannan sai aka tambaye to me kake nihi sai yace ai huwa muqaddimun wa mu'akkirun tadallar rabraful muhammadan rabraful izzin nan da ake magana wannan linta din elbeto din nan ta kusanto shugaba lailatul mi'raj a daren mi'raji da ta kusanto shi fajalasa alaihi sai zanna kanta da ya zanna sun marafa'a sun marufi'a sai ta ɗaukaka shi ta yi sama fada na min rabihi sai kusanci ubangijinsa in ji abdullahi dan abbas ɗin da ɗazu kuma ya gaya mana wancan magana a kar ka ce tufka ne da warwara ba tufka ba ne da warwara malam lamarin ne girman shi ya kai girma eh abin ya kai abu eh lamarin ya kai lamari malam a ƙala ya ce farakani jibrilu jibrilu ya rabu da ni wanka da at annil aswatu duk sautuka sun ɗauke min ban jin kowane sauti wasu mai kalama rabbi azza wa jalla sai na ji zancen ubangiji na mai girma da ɗaukaka to wai shine wannan ya kawo shi ne a matsayin shine mashhadi shine shahidi na cewa ai ya kusanta ne da Allah bayan rabahu ya ɗaukaka shi an yi sama wan anasin fi sahihi an an so daga Anas a cikin Sayyid Bukhari wannan Anas bin Malikin din dai da ya kawo waɗancan hadisan guda biyu yanzu ma ga wani zancen daga gare shi urja bi jibrilu ila sidratil muntaha jibrilu ya ya hauda ni har zuwa sidratil muntaha wadana lil jabbari rabbul izzati muka kusanci na kusanci ubangiji mai tsara lamari ubangijin buwaya fata dalla sai na samu kusanci hatta kana min huqaba qawsain aw adna har yayin da ya zama tankwaran baka biyu ko kusa da haka shi idan aka ce fa kana qaba qawsain aw adna din nan abin da ake nihi shine wato ba ana nihin ai kowa ya san dai da baka yake na wanda ake harba kibiya da shi ai kaga a tankware yake ya sunkuya ko to kusancin da ake nihi shi ne a ɗauki baka ɗaya wanda yake a haka a tankware sai a shigar da wani bakan cikin shi ai kaga ɗaya bakan zai runguma ɗayan za su haɗe zai kwanta cikin shi to haka ake niwa bakana shine ma'anar tsaba kausai na au adna din nan kusancin kusancin baka biyu ko fiye da haka ɗaya an shigar da shi cikin ɗaya ai kaga dai jone an jone kenan yawwa na fata da Allah ta kana min hukawa kausai na au adna wai kuma Allah ya ce kusancin ma ko ya fi haka ko ma fiye da haka fa wai kaga ga fiye da haka kawai an zama ɗaya kenan one in one kenan ko in dai ya zama ya fiye da haka ai shi kenan kuma tunda ita bakan nan biyu da aka saka ɗaya ciki idan daga nesa ka hango baka ɗaya za ka hango saboda ɗaya ta runguma ɗaya yawwa sai ka zo matsayi ka gane biyu ne to dukkan kusancin da ya fi haka ya zama au adna ɗin nan to abu ya zama ɗaya kuma yanzu eh fa'auha ila abdihi ma sha'a sai wahayi ga bawansa abin da ya so wa ahwa ilaihi khamsina salatan ya masa wahayin salloli hamsin wa zakara hadisul isra'i sai an bici cikamakin hadisin isra'i dama na hadisin mun karanta a baya wa an muhammad bin kabin an an so daga muhammad dan kabin yace ai ma'anar da na fata dalla din nan huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da namin rabbih ai shi shugaba sallallahu ya kusanci ubangijinsa fakana qaba qausaini fakana ka qabi qausaini sai zama kusancin shi da Allah ba a iya rabe shugaba da Allah kwatankwacin kusancin nan na baka biyu. Ƙala ya ce, wa ƙala Ja'far bin Muhammad, Ja'far Sadiq ɗan Muhammadu Baƙir ya ce, Adnahu rabbuhu minhu, Ubangijin shugaba ya kusanta shi da shi, hatta kana minhu ka ƙabi ƙausaini, har sai da kusancin ya kai kamar kusancin baka guda biyu da aka shigar da ɗaya cikin ɗaya. wa ƙala jafaru bin muhammadin shi ɗin dai ya ce waddinu min allahi la hadda lahu to yace shi kusanci daga Allah ba a masa ikaci saboda shi Allah ba jiki bane yanzu kusancin baka biyun nan da muke kwatantawa ai kaga yayi kama da kusancin jiki da jiki na mutum kenan ko yace to shi ba a mai iyaka ba a ikacewa a ce ai kamar kaza kaza ne a'a saboda me saboda shi Allah ba jiki ba ne ba, irin namu. Fakana shi ne? A wa min al'ibadi bil hududi ko? La hadda lahu, ba da ikaci, wa min al'ibadi bil hududi shi ko kusanci a gurin bayi yana nan akan iyakoki da haddodi, za a ce ai kwatankwacin kaza, tsakaninsu ma bai wuce ta ƙare ba, ko kuma ta ƙadaya, ko kuma jiki ya taɓa jiki, to wannan ga lissafin mutane kenan, amma Allah ba da wannan irin lissafin ba a masa haka. Wa ƙala aidan, ya faɗa daɗa in ta kaɗa to kaga idan muka fahimci wannan zancen na imamu jafar sadiq kaga sai mu gane Allah ya yi magana da mutane ne gwargwadon yadda mutane za su iya fahimta tunda da makurar kusanci a ce wani abu ya kusanci wani abu shine abin da Allah ya bada labari na ƙaba ƙausai na ɗan nan tunda ai ka ko mutum ya runguma ɗan uwan ya mutum daga nesa ka hango za gane wani ne ya runguma wani wannan kusancin na baka biyu ya fi kusancin ɗan mutum ya runguma mutum. To Allah ya yi zance da mu ne gurgudun yadda za mu fahimta cewa kusancin ba ya kai. Kuma da Allah ya gaya mana, saboda dai shi Allah bai so ya ce mana abin nan ɗaya ne, sai ya ce kusancin kuma koma fiye da haka. To kaga idan an tashi ba da misali, ba za a ba da misalin abin a matsayin ɗaya baka Allah ba ɗaya baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan irin lissafin mutane su ake mu wannan amma Allah shi ba ya ɗaukar wannan lissafin saboda ba jiki bane shi bari a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci jikinsa Allah ba haka yake ba ko ba jiki ne irin namu ba to shine sai ce to la hadda lahu bai da ikaci wa qala aidan ya faɗa dada a wani wajen yace in qad atil kayfiyatu an dunuwi kwatanta haƙiƙanin wannan kusancin ya yanki. Kawai dai abin da ake so mutum ya kwatanta shi da mafi ƙurar kusancin da ya iya fahimta a ilimin shi. Duk wani kusanci da kasancewa ba kusanci sama da shi, tsakanin wani abu da wani abu, to kusanta shi a haka. Amma Allah ba a misalta shi. Ala tara kaifa hajaba Jibril an dunuhi shin ya ka gani shin baka gani ba? Allah ya tarba Jibril daga kusancin. Da aka zo gurin ma shi ma Jibrilin shi ma amintacce ne gurin Allah amma an tarbe shi ma bai san yadda abin ya gudana ba wadana Muhammadin ila ma auja a qalbahu min al-ma'rifati wal imani ya kusanto annai Muhammad bisa ga abin da ya ajiye a cikin ruhin a cikin zuciyar manzon Allah na ma'arifa sanan Allah wal imani da imani fatadalla bi sukuni qalbihi ila ma ajnahu sai manzon Allah ya kusanta da nutsuwar zuciyarsa zuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya kusanta shi da shi wazada an qalbihi eh wazala an qalbihi shakku kuma ya gusan masa da shakku a cikin zuciyarsa wal irtiyabu da kai kawo ya zama ya samu Allah subhanahu wataala qala al-qadi abul fadli al-qadi abul fadli ya fada wa faqahu Allah ta'ala cikin sarki ya masa muwafaqa yace ilam ka sani anna ma waqa min idafatid dunu wal qurbu hana min Allah abinda ya auku anan na daga rafa gwama hukunci a kusanci dunu wal qurbu dinnan min Allah da Allah au ila Allah ko kuma zuwa ga Allah falaysa bidnuhu makana yace to mu fahimtawa ba kusanci bane na bigiri saboda ai shi Allah ba ya da wani mazanni tabbatacce da za a ce bawa ya ba inda yake ya tafi gurin Allah ko yawa a ba ya da wannan mazannin to ai kaga idan ya zama kusanci ne na bigiri a ce shugaba alaihi salam daga makka ya tashi ya tafi gurin Allah har to ai kaga yanzu amma Allah mazanni kenan yace to mu fahimta fa shi wannan kusancin ba kusanci bane na bigiri wala qurbu madan ba kuma kusanci bane ba na fage a ce an tashi daga fagen nan an tafi fagen Allah ba haka yake ba yace bal kama zakarna kamar da yadda muka ambata an Jafar bin Muhammad Sadiqin daga Jafar dan Muhammad Sadiq laysa bidnu wa haddam ba kusanci bane da za a iya ikace shi kawai dai Allah ya ambaci wannan zance ne saboda ya mana ishara nuna mana yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tsananin kusanci da shi fiye da yadda duk mai tunani ke tunani wa inna ma dunuwi nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam min rabbih cewa kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa wa qurbihi minhu da kusanta shi daga gare shi yace to ibanatun azimatun ibanatu azimu manzilatuhu nan gurin Allah yana ibana yana bayyanar da azimi manzilatihi girman matsayin manzon Allah ne yana mana ishara ne a iya yadda mu za mu fahimta saboda Allah yana magana da mutane ne a yawa yawan gurare gwargwadon yadda mutanen za su iya ganewa shine can sai yake cewa wa idza qadaytum manasikakum fazkurullah ka zikra abaikum aw ashadda zikra kaga nan gurin sai Allah ya baya mutane misali da abin da suka da shi mutane musamman yara sun saba ambaton iyayensu da zarar wani al'amari ya taso na daɗi ko aka san shi baba baba baba haka suke ambatan iyayensu ko inna inna to shine sai Allah ce to a ambaci Allah kwatankwacin yadda kuke ambatan iyayenku wato kwatankwacin yadda ba ku manta da su ko da yaushe kuna tana da su kuna ambatan su to ku ambaci Allah kwatankwacin haka ba wai Allah na nihin ayi irin haka bane ba a Allah ya yi magana da mu ne gwargwadon yadda ya san kwakwalwar mu za ta fahimta za mu gane to shine nan gurin a cikin wannan kusan kace ka ba kausai ne ba wai ba ka biyun bane ba a'a ishara ce misali ne da Allah ya buga mana gwargwadon yadda ya san cewa za mu iya fahimta za mu gane, amma ƙara faɗayya da cewa au adana ɗin nan, to ta nuna cewa kusancin ma ya wuce yadda mu muka fahimta ɗin. Duk yadda ka fahimci cewa manzan Allah na da kusanci da Allah, to kusancin manzan Allah da Allah ya wuce haka, saboda wannan au adana ɗin tana ɗaukar wata ma'ana ta kusanci mafi kusa, wanda tafsirin ba harshe bai iya bayanin shi. wato da yawa al'amura idan sun shahi shugaba alaihi salam gane matsayin shi sallallahu alaihi wasallama da girman darajar shi a gurin Allah to a cikin bayani da kallon littahi a karanta ba a iya ganewa eh za dai a samu abin da za a samu amma mutum zai samu tatatta ingantaccen tantagaryar fahimta gwargwadon imanin shi gurgudan abin da Allah ya kasa ya bashi a cikin riskan hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne idan ya zama cewa zuciyar shi ta yi tsarki ta yi tsarki ta yi tsarki ya yi hidima ta salati sosai ya yi salati da yawa to albarkar wannan salatan sai Allah ya buɗe mai wata ƙofa a zuciyar shi da wannan ƙofa sai ya zama yana riskan wasu hasake yana ansa wasu ilimai yana ansa wani kwaranye na haske na wata fahimta a cikin lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da ba a nan aka anso shi shi kuma duk abin da ta haske ka same shi to bayanin shi da baki kuma ya gaje saboda shi harshe ba haske bane ba a ƙasa ne da ruwa da iska da wuta suka haɗu suka gina gangan jiki jini ne da ruwa to saboda haka aka san haske ne shi yasa makurar abin da bawa zai fahimta a cikin lamarin manzan Allah to abin bai iya faɗin shi saboda shi ma bai san yadda zai faɗe shi ba idan ba mu gane wannan misalin ba misalin da shokin wanda shokin ya riƙe sai da ya sakan uku kaka ga sakan uku a hannun shokin ɗin wuta ba ƙaramin bala'i bane ba sakan uku to an gab ake da a mutu mutum ya sakan uku a hannun wutar lantarki to in dai ba a mutu ba ana gab da a mutu to sai wani ya zo shi yana neman fahimta wai da Allah ka na wanda shokin ya riƙe ka ba shi bayani yana son zai rubuta littafi kan yadda shokin ke riƙe mutane da yadda suke ji da Allah ya zaka bai ba shi wannan ba an ya sake kira ya kamshe mai da kuka saboda bayanin bai faɗo to wai ba a san abin bane aka kasa faɗin shi a ana da matuƙar ilimin shi abin an bala'in sanin shi amma fa bai yiwu ba a iya bayani in ba mu gane wannan ba wanda bai taɓa shan sukari ba bai taɓa shan zuma ba sai zo ya tambaye ka kai kuma kullum ya ka sha zuma wai da Allah zuma muna son za mu rubuta zaƙinta da na sukari wanne ne kan gaba da Allah ba mu bayani wai da zuma da sukari ita zuma ɗan kwatanta mana zaƙinta ya yake da Allah ya za ka yi mai bayani ai maganin matsalar nan ɗaya ne in ga zumai ba shi sha in ka ba shi ya sha, ka gama sha e, to kuskure bakinka, to ga su ga ita ma sha. Ka sha e, to shi kenan je ka rubuta littafin, kuma shi ma ko ya je bai iya rubuta komai. Maganin matsalar kawai duk wanda ake so ya gane a ɗebo a bashi ya sha. To haka su fahimtar lamarin manzan Allah yake. Waɗanda ma suka gane ganewa mai zirhi suka riski wani idraki mai yawa a cikin hidimai, a cikin sha'anin, wallahi ba su iya faɗi. komin yadda suka kai ga surutu wallahi ba su iya faɗin abin in kawai suka sake za su yi magana to garin sa faɗi sai sun ɓata abin ɓatawa za su saboda duk abin da za su faɗi abin shi Allah bai gina sanin yadda manzon Allah da fahimtar lamarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba abin da harshe zai iya faɗi ba a gina ya akan haka ba harshe bai iya ɗaukar wannan abin saboda harshe duniya ne shi shi ka ruhi shi kaɗai ke iya ansa shi ka ruhi dama a jikin mutum shi na Allah ne yas'alunaka 'anil ruhi qul innar ruha min amri rabbi ko shi wannan na Allah ne to shi sa a ruhi kawai za ga in mutum za ga akwai abubuwan da ya sani wanda da zai faɗe su to Allah kaɗai san abin da zai faru bai ba ma su faɗo ne ba su faɗo Allah ya sa mu dace ibanati azimi manzilatihi bayyanar da girman darajarsa wa sharifi rutubatihi da madaukake tsororon darajarsa wa ishraqi anwar ma'arifatihi da kuma haskawar hasken nan na ma'arifarsa wa mushahadata asrar gaibihi da kuma mushahada na sirrukan nan na gaibin Allah wa qudratihi da sirrukan nan na qudrar Allah a menene yasa nan shine wa min Allah ta'ala lahu mabarratan ko kuma ya zama Allah subhanahu ta'ala daga yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mabarra wasu alhairai ne wa tanisin da ɗebe haso wa basadin da wani irin basadi wa ikramin da girmamawa wa yata'awwalu fihi ma yata'awwalu fi qawlihi ana yin tawili ana fassara a cikin sa irin tawilin nan da ake inda Allah yake cewa yanzu rabbuna ila sama'id dunya a wani hadisi sai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah Ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya, to ai Allah ba jiki ba ne ba, kuma shi ko ina akwai shi, to tun da ya sako daga saman duniya, daga ina ya baro ya sako saman duniya, to tawilin da ake ma wannan irin tawilin ake ma kusancin nan na ƙaba ƙausai ne. Ala haddil wujuhi, akan haddi ikaci na wasu fuskoki, nuzuli ifralin wa ijmalan. A wai Allah bane ya taso daga wani guri ya zo ya sako a saman duniya. a'a ana nihin sauka ne na falala cutatawa wato Allah yana nihin yana sako da falalarsa da wuri irin alhairai kyautatawa a saman duniya wa ƙubulin kuma ƙubuli ɗin nan na- da ka- da ƙubuli da karɓa wa ihsanin da kyautatawa qala al-wasidi wasidi ya ce man tawahama annahu bi nafsihi dana ja'ala samma masafatun duk wanda ya riya a ran ya cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kusance shi ne bi nafsihi da kansa to ja'ala samma masafatan ya sa matahiya a nan tsakanin Allah da manzon Allah ko kaga can yana cewa fa inna ma'i rabbi ko ubangiji na yana tare da ni to kaga idan ya zama cewa an sanya matahiya cewa ai mata- kusancin na jiki da jiki ne na matahiya ne to kaga ya zama cewa kenan an ma Allah mazanni bal ba haka ba kullu ma da na bi nafsihi min al-haqqi tadalla bu'dan ya'ani an idraki haqiqatihi yace ai ba haka ake nihi ba kullu ma da na bi nafsihi di yayin da ya kusanta da kansa min alhaqi zuwa ga Allah tadalla yana kusanta ne bu'udan yana dada nisa yani an darke haqiqatuhu daga barin riskan haqiqan Allah iz la dunuwa lil haqqi wala bu'da shi a gurin Allah babu kusanci babu nisa saboda ko ina bai ma Allah nisa ko wace kusa ba ta ma Allah kusa ba dama yana nan a wajen ai yawwa na'am wa qawluhu qaba qawsaina aw adana da yace qaba qawsaina aw adana ai faman ja'ala lamira aidan ila Allah ta'ala wanda ya sanya kusancin lamir din lamirin yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki la ila jibrilu ba ga jibrilu ba ala haza akan wannan kana ibaratan an nihayatul qurbi to wannan yana nuni ne ga makwarar kusanci qaba qawsaini aw adana din nan da yace to yana nuni ne mu a irin ilimin mu da fahimtar mu da idrakin mu shine matuƙa shine makura na kusanci wal dufil mahalli da kuma raushi na bikiri wa idahil ma'arfati da bayyanar da ma'arfa wal ishrafi da girmamawa alal haqiqati bisa ga haqiqa an muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaratan an ijabatur ragabati abin da yake nihi shine wato wato abin fassarawa ne da ansawa ta abin bukata wai in an ce Allah ya kusanci bawa ai makusancin Allah ne sai Allah ya kusanta shi yace ai wannan ibara ce fassara ce da take nuna ijabatar ragabati ansa abin bukata in an ce wani makusancin Allah ne to ana nihin wannan wanan Allah na ansa bukatar shi wa qada'il madalibi da biya mai duk abin da yake nema sai Allah ya bashi wai zahar tahaffi da bayyanar da karbuwa yadda wa ina fatil manzili da kuma daukakan matsayin mutum a gurin Allah wal martabata da kuma martabata lahu gare shi minallahi a gurin Allah wa ya ta'awwala fihi ma ya ta'awwala fi qawlihi ana fassara shi irin abin da ake fassara zancen nan da yace man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an wanda ya kusance ni taqa zan kusance shi kamu wa man atani yamshi wanda ya zo man yana tafiya ataitu har walatan zan zo mishi da gaggawa to kaga Allah nan ya ce zai kusance shi zira'i zai kuma taho mishi da gaggawa to ya abin yake sai ce ai qurbu bil ijabati wal qubuli ai karuba Allah zai kusance shi bil ijabati ta hanyar an same da addu'a shi wal qabuli kuma zai karbe shi ya yarda da shi wa itiyanin Allah zai zo mai ne bil ihsani ba wai Allah bane zai zo a'a Allah zai zo mai bil ihsan da kyautatawa ne wa ta'jilil mamuli da kuma gaggauta duk bashi abin da yake guri sai Allah ya gaggauta bashi shine ma'anar zai zo mai da gaggawa din wato zai zo mai da biyan bukata da gaggawa ake ne ina fatan mun fahimta kaga daga anan gurin in mutum ba a ba a hankali ba sai a rika fassara shi a cikin tunanin cewa Allah yana motsi yana tahiya daga wani guri ya zo wani guri wanda kaga wannan sabani ne ko a'a abin da ake nihi Allah zai zo zai zo da rahamarsa da rangumansa da jin kansa zai kusanta da yaddarsa da biyan bukata da amsa addu'a yawwa alfasal saminu fasali na takwas fi zikiri tabdilihi sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati wannan fasali zai mana bayanin fifikon manzon Allah a tashin alkiyama bi kususul karamati da keɓantattun karamomi a ranar da komi zai bayyana ƙarara a ranar da duk waɗannan tattaunawan da ake ta yanki duk wani ma'abocin saɓani ya saɓanin ya katse duk wani ma'abocin fahimta fahimtar ta ƙare a ranar da komi zai yake ƙuru a kashi ranar da koma mai Allah ke nihi da kowane abu tsakanin yi da annaba a ranar za a gashi ranar nan ba maganai ai mu fahimtar mu da lamari kaza kaza ne mu kuma fahimtar mu kaza ne ita kanta gaskiya za ta hito a gatta ƙaryan ma za ta hito a gatta fahimtar ita ma za ta hito a gatta abin da Allah ke nihi da lamarin manzan Allah a ranar abin zai hito ɓaro-ɓaro kowa ya gani wanda ya tanka daidai ya dace ya dace wanda kuma ya dace shi ma ya dace Allah ka samu dace yawwa ranan nan dama Allah ya tsayar da ranan ne idan ka tsaya da kyau ka lura dalilin tashin alkiyama shi ne domin Allah ya bayyanar da girman darajar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, da abubuwan da ayoyi suke ta karanta mana da abin da manzan Allah ya gaya mana a hadisai da abin da magabata da sahabbai da suka faɗi. To, in ma mun gane, in ma mun gane, to wata irin haƙiƙa ta manzan Allah za ta bayyana a ranar. Wadda wanda ya gane ma zai ga kai, ashe bai gane yadda ake nihi ba. Ya dai kama hanya ne. wanda ya fi kowa ganewa a nan idan Allah ya fasa abin. Ai misalin yadda abin yake kwai ne, sai aka ɗauko shi, sai aka ce kaga cikin ƙwannan akwai wani abu, sai wani ce ai daga ganin abin nan bai da kauri bai yiwu a ce cikin shi akwai wani abu mu mu yadda ba, da wannan kaga da a magana ya ke. Sai aka ce wani kaga cikin ƙwannan akwai wani abu ya ce mun yadda, eh amma dai ko menene dole ya zama ƙarhi gare. Ya ce ka dai yadda ko eh ka yadda to shikenan dama dai yadda ake nema. sai aka ce wani to kai da ka ce ƙarfi gare a cikin shi in ka fasa wani bawa-bawa ne mai leda leda can cikin shi kuma akwai wani wani wani wani nama nama mai haske haske to can tsakiya kuma akwai wani wani laima laima wani ruwa ruwa to a cikin wannan ruwan kuma akwai wata kwaido kwaido wani wani wani wani kora koran abu to abin danye ne yalo ne amma abin nan da yake a haka to in aka ga dama aka sa shi inda tumi yake to za a tashi rai kuma sai ce kai a dai bata daha a ci eh a bata dai in an dai daha dai mun yadda a ci amma rai kuma daga ruwa ruwa leda leda mai ko mai ko kuma herai ya tashi to shikenan sai aka zo da kwai ranar fashe abubuwa ga kwai aka sa a wuta aka dafa aka bare aka ci ga kwai aka sa a gurin dumi ka san wannan kwancin da kaza ke yi ba wai ita ke kyankyashe kwan ba kawai ke kyankyashe kwan ko kai ka dauki kwai ka sa shi a wani guri aka lullube shi inda yake da dumi dumin da ba zai iya gasar da shi ya san dare ba kuma zai zama cewa yana cikin hara yana cikin dumi dan kaza zai fito eh za za in gashi shi shikenan sai aka sai a wani gurin dumi sai dan kaza ya tashi sai mi ya fito sai ya fashe to shi wannan mai gaddama a ranar da zai gane sai da kwai dan kaza ya fito sai ya dauki sankon yana dubawa sai ga kai to kuma dan kazan ya fito ga sankon a hannuna to kuma in leda ledar da aka ce mun ciki gata nan ma ba ta daga cikin abin da ya zama dan kazan wai me ya tunanin ka da lamarin nan wai da dan kaza ya hito daga cikin kwai kai baka taba nazari ba wannan in leda ledar ta bayan kwai fa wanda in za a ta ake barewa ba a ci da ita shi ma dan kazan wai in ya zama kwai ba da ita yake zama kwan ba ba jikin shi bace ba fa ita leda ce da ta raba tsakanin ainihin abun bukata na kwai da kuma rigar sankon kwai in dan kako ya hito ba da ita ya hito ba ita ce rigar shi ta haihuwa ya batta idan kai ka dafa zaka ci ba idan zaka ci ba sai ka bare ta baka taba nazari kan wannan ba to kaga mutum ba zai gane yadda abin yake ba hirin da aka fashe komi ta to haka zai faru a lahira sai kowa ya ga abin mamaki sai kowa ya ga ashe bai fahimci lamarin manzon Allah ba kawai dai abin da zai mana amfani shine imani da sallamawa idan mutum ya yi imani ya sallama to ya gode ma Allah fahimta kau kowa gwargwadon wanda ya riska sai an zo lahira Allah ya bara abin to shi kenan sai kaga kuma ashe Allah manzan Allah kare yake ni sai a gane ashe dama tashin alkiyaman Allah yi shi ne kare don ya nuna girman manzan Allah kafirai ai kafiri shi ma ya san shi kafiri ne mumuni ya san shi shi mumuni ne wanda ya aikata alheri ya san alheri ya aikata wanda ya ba shi yasa shugaba alaihi salam ya ce mana ku yi makan ku hisabi kafin a yi muku hisabi to kai ba Allah ba za ka yi kanka hisabi a duk wanda aikata alheri ya sani wanda ya aikata aka san alheri ma ya sani sai da in kai dan alheri ne ka sani shi yasa wasu sufaye suka ce ai yan wuta sun san kansu yan aljanna ba sun san kansu wai abin da suke ni wanda ya bi manzan Allah ya san kanya duka wanda ya bi manzan Allah ya aljanna ne shine ai manzan Allah sallama a wani hadisi yake cewa kullukum tadkhulul jannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna he wanda yake yace shi ba zai shiga ba sai sahabbai suka ce to man ya aba ya rasulullah waye ya kiya ma'aikin Allah a ce ya shiga aljanna kuma ya ce bai shiga sai manzan Allah ya ce man ada ali da kalal jannata wanda duk ya bi ni dan aljanna ne wa man asani faqad aba wanda ya kibi na ya saba ban ya ki to sai su bai suka ce to duk dan wuta ya san shi dan wuta ne dan aljanna ma ya san shi dan aljanna ne wai duk wanda ya yarda da manzon Allah yake son shi ya bi shi to ya san shi wani Allah ne wanda kawai ya ki haka aka san haka to shi ma ya san inda zai nufa to sai an je ranar tashin alkiyama sai kaga wai a nan gurin fa muka karanta wasu abubuwan al'ajabi shikenan wai sai muka karanta ana ta mai masayan magana wai wanne ne ya yi daraja shin kalilullahi ne ya yi daraja ko ko habibullahi shin ko har ma aka samu wasu kuma suka fahimto Allahu akbar suka ce su abin da suka fahimta kalilu din nan ya yi habibu su a gurin su ai mun karanta nan gaba mu cikin wannan za mu ƙara karantawa ko kuma aka bar su kan fahimtar su ya je ranar lahira sai kaga wai ashe ma ba wani annabi sai annabi Muhammadu sai kaga ashe shi Allah ma bai da wani bawa he manzan Allah huwal abdu haqqan qarrabu inayatin din nan da mai ishirini ya faɗi shine shehu Ibrahim yace huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu shine kadai bawan Allah na gaske sauran talakai bayan manzan Allah ne masu hidima ne shi kadai ya ba Allah yadda Allah ke so ayiwa ma ya gane bare yayi kai ka ma gane abinda Allah ke ni bayan har yanzu ba a gama musayan maganganu ba a'a Allah kaza yake nihi ko kaza to yaushe aka gama fahimta kuma aka je aka yi aikin ai ba ma a gama tattaunawa shin wai me ma Allah ke nihi ba har yanzu cikin sabani ake malam wane ya ce kaza almakki ya ce kaza almadani ya ce kaza aliraqi ya ce kaza ai har yanzu ba a gama tattaunawa kan haƙiƙanin ma abin da ake nihi wari a je a fara aiki kullum cikin bahasi da bincike ake kan wai me Allah ke nihi yawwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya san abin da Allah ke nihin ya kuma ba Allah har Allah ya jinjina mashi har biyayya ma ta sallama wa manzon Allah ta kawo ta ce ita ma baiwa manzon Allah ce ita ma biyayya ta ba annabi to sai an je ranar lahira sai kaga annabi Ibrahim za mu karanta hadisin cikin wannan fadan sai kaga annabi Ibrahim dama dai annabi Musa ya bayyana da ragabarsa ta zama cikin al'umma annabi ko mun karanta a baya to sai annabi Ibrahim wanda shine kalilullahi ko wanda a nan cikin tattaunawa aka ɗauko matsalar mukamin shi ake aunawa wai da naya na kalilu da na shugaba na habibu wai wanne ne ma yi ka zo wani ilimi kai in ba dan ilimi bane wannan ma ai ai hukunci ko dan dai ana ba ilimi haƙƙin shi manzon Allah aka ci to dole kuma a ba ilimi haƙƙin shi tunda an wadi a wadi a ce wannan ma ya ce kaza to a je lahira ka ga mamaki za a zo gurin annabi Ibrahim din yayi ceto ce na ba dama shi ma wa kullu nabiyyun qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akram bihi aina kowane annabi ta kaina ta kaina yake hudi an zo gurin annabi ibrahim ce ce mu kai ne kalilullahi kai ne dan Allah da ce ina wallahi ta kaina nake yi ni da aka tambaye ni waye kashe babban su waye kashe waye menene waye sare gumaka na ce babban su kina ba dama ai ni ne ku ta ku je ku kara gaba a wata ruwaya kuma aka ce zai ce shi da ya ce wata Allah ne rana Allah tauraro Allah to annabi Ibrahim din ma zai ce in yi ga manzan Allah a ranar lahira an ce zai rike shugaba alaihi salam zai ce wallahi al'umma ta nayi ritaya yana nan za mu karanta alƙali ya kawo i zai ce wallahi ya rasulullahi nayi ritaya ai da ma kare san tsakani na da kai ai kai ma daga tsatsauna ne ai kai ɗana ne dama dai ai to na dawo cikin al'ummarka wallahi haka zai faru yana nan cikin alƙali ya kawo nan gaba kaɗan eh duk cikin annabawa wa yake da daraja da sai ta annabi ibrahim ka fayo yake cikin shugaba alaihi salam da an zo zai ce to ya rasulullahi wallahi yau ba mu rabuwa ai ni dama kai ɗana ne kuma ai kai ni ne ma na yi addu'a na ce Allah ya bani zira mai albarka kaza kaza kaza kuma Allah ya ban kai to saboda haka wallahi yau muna tare na dawo cikin al'ummarka wallahi haka za a yi to annabi Ibrahim kuma yayi nan annabi Isa ma dama shi a zahiri ma zai dawo ko shi a zahiri ma ana nan ana sauraron ya dawo kuma idan ya dawo ya aje tutar can ta annabta yanzu memba ne al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma yana cikin ulul azumi annabi Ibrahim na ciki annabi Musa dama tun anan an ta sarka sarka yana roƙon Allah shi annabtan ma ya haƙura ya yi ritaya ya dawo al'umman manzon Allah aka ce ina kuzma a ce tuka kuma mina shakirina yanzu hewa ya rage to daga nan ne zaka gane manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa lamarin ba karami bane ba na'am hadathana alqari abu aliyin alqali abu aliyin ya zantar da mu hadathana abul fadli wa abul husaini qala su duka suka ce akabarna abu ya ala qala hadathana sanji qala hadathana ibn mahbub qala hadathana turmuzi qala hadathana husain ibn yazid al-kufi qala hadathana abdus salam ibn harb al-laysan an rabi ibn anas an anas radiyallahu anhu anas dan cikin gida ko wanda ake malakabi dan cikin gida kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana awwalun nas hurujan il idza bu'isu ni ne farkon mutane kowa idan Allah ta shi kiyama kowa zai hito ya ganna tsaye na riga na hita manzon Allah kenan wa ana kadibuhum idza wafadu ni ne mai yi musu hudba yayin da suka taho a matsayin bakin girma Allah ya taso su a tashin alkiyama wa ana mubashiruhum ni ne mai yi musu bishara a ranar tashin alkiyama idza ayasu yayin da suka ɗebe haso kowa he ya hiddare kowa he ya sallama tsawon shekara dubu hamsin din nan da za a yi ba mai cewa uffan ga rana ta sako tana ta farfasa kawuna ga zuwa ta kama mutane ga bala'i ya kai bala'i Allah ya yi shiru ya, ya, ya, ya tambaya limanin mulkul yau kowa ya yi shiru abu ya kai abu bala'i ya kai bala'i aka ce wani daga cikin annaba zai motsa ya kalli wani annabin ya ce wai haka za a yi ta zama lamarin nan a wani mu luɗufi a roƙe shi ya yi rangwame ya ce to ai ba wanda ya isa ya magana dai a wannan rana ka sani he manzon Allah wanda wanda mutane bala'i ya kai bala'i aka ce to yanzu dai ai tunda Adamu shine uban halitta uban basharu a tai gurin shi aka zo Adam ya ce kai ku ja baya ni da tun kafin a sako aljanna aka fara samun matsala da ni he ku ja baya ce to yanzu a tai gurin Nuhu duka dai kamar yadda kowa ya saba ji to shine za a zo gurin manzon Allah ya je Allah sujjada ce tashi yau ba ranar sujjada bace ba tambayi a baka roki a baka me damuwa me matsala ya rasulullahi ce ai ina buƙatar ceto ne ayi ceto dan wuta ya tayi wuta dan aljanna ya tayi aljanna sai Allah ya ce ai matsayin kama a guri na ya wuce haka ya rasulullahi bari a dumbuza daga cikin al'ummarka ai kamfata ta Allah guda uku a watsa maka su aljanna ba hisabin ba hukuma sannan a zo a fara lissafi ai shine wannan hadisin da ya bamu labari a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kamfata kamfata uku kamfata ba da tahi ba kamfata ilahiya alquran za a Allah ya sa a dumbuza duk da mu a hada da mu gaba eh ba wani lissafi da za a yi a nan wurin kawai Allah ce ya rasulullahi abu dama abin da yake tafi da kai kenan eh to ai ba komi wai nan ko Allah ya yi wannan ne dan ya dada dama manzon Allah ai dai lissafi ya zo roƙa a yi kowa ya ta inda za a yi ko eh to kafin lissafin bari a yi dambaza girma bari a ɗiba a far makka ta wuta lissafin ma nan ba shi ku zo ku ta yi Allah ya kwasa ya zuba da irin kwasar shi eh to shi ne maza Allah ce ni ne mai musu bishara da cewa ga idan ga rahama nan ta taho sanda kowa hiddare kowa ya sallama cewa to ai shikenan kuma yau ta kare an dawo hannun Allah a ranar duk wani wanda ka san tsohon kwarkwar ne a nan duniya ba ma za ka shi ba ya lare duk wani wanda ka san takadari ne irin su kaunan nan irin su hamanan nan irin su abu jahilin nan irin su na marudu bin kan'anan nan a yi ƙananan yin iska ne ko ganin su ma za ka yi bala'i ya nutsar da su billahi lazi duk kowa ya gudu guduwar da ba guduwar da ba maguda kuma billahi lazi bala'i ya kai bala'i ka gani to manzo Allah shi zai bushe ya kwantar ma kowa da hankali masu imani yace to za a fara a fara kaso to sai Allah ya ce to ya rasulullahi ya kake so a yi yadda yake kake so haka za a yi sai shi to a fara lissahi daga al'ummata a fara sallama al'ummata shine ma'ana ana awwalu ana awwalul anbiya'i wa akir ana akiruhum fil qiyamati ko ana awwaluhum wa akiruhum ko akiruhum maji'an awwaluhum dukul jannati shine karshe wajen zuwa farkon shiga aljanna dama ya Allah ya mai alƙawari in ma kana wasu wasan duk wannan abun ko ma wala sawfa yudika rabbuka fatar da yadda tayi bayani Allah zai ne yadda yake so sai ya ce ya isa haka ka gani yace to kun ba zan ce ya isa ba in dai a cikin al'umma ta akwai wani saura a wuta to bai isa ba bai ishe ni haka ba da saura kisa in dai Allah ya yauka al'umma annabi Muhammadu to an sallame ka wallahi sai ya rage kuma naka yanzu ka dage kai ta la ilaha illallah kana jaddada imanin ka kana sallolin nan kana jin tsoron Allah kana bin gehe gehe kuma kana yin istighfari ko tunda dama ita al'umma manzala al'umma ce da ba ta jin magana ko ummatun muznibatun wa rabbun gafurun ko al'umma mai yawan sabo ba a jin magana Allah kuma mai gafara Allah ce ku yi zunuban ni kuma zan gafarta muku to abin da ake bukata ka lallaba ka lallaba ka yi ta koyi da annabi kai ta lallabawa kana koyi ka dace sanda mala'ika zai zo Allah yana bukatar ka a same ka akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai wallahi ka sha kai bari ka ji har masu zunubin wannan al'umma fa sai sun shiga aljanna wallahi sai sun shiga aljanna in dai mutum ya mutu akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma dan al'umma annabi muhammadu ne ko mun zunubin shi in dai bai shirka ba wallahi sai ya shiga aljanna a zai sa matsa tunda shi ma ya matsa tsa amma dai ƙarshen zanna ne Allah mala to kuma kaɗan za ka lallaba ka kwatanta ka yi ta bide sai kaga Allah ya bubuɗe ma ƙohohin raman shikenan ba za ka san ma yadda ake ciki ba sai dai ka ji ana aljanna ai da ka ji an ce ranar tashi alƙiyama an shiga aljanna akwai wasu waɗanda za a zo sai su ce ka nan a duniya ba irin tsoron da ba a bamu ba aka ce mana in an zo mutuwa za a sha ɗacin mutuwa za a sha matsa bala'i da fitina da ukuba in an je kabari he an matsa mutum haƙarƙarin ya ɓaɓɓalle sannan a zo kiyama a yi kaza a yi kaza a she da abin da ake ba mu ana gaya mana idan mu ji tsoro ai kai ka san waɗannan masu irin magana Allah ne waɗanda suka bi manzon Allah da iya iya wasu saboda Allah ya lullube su ai inda annabi to ba wahala a wajen ai inda manzon Allah to ba bala'i ba masifa ba fitina ba ukuba shine ai rahama ai yanzu ka taba gani a ce rahama na guri kuma bala'i yazo ai abu bi bai haduwa eh saboda haka in dai an ba annabi a daure dan Allah mai ta koyi da shugaba eh shi kadai Allah ke nihi in an same shi komi ya samu ko me ka samu in ba a samu shugaba ba a samu komi ba eh ba a samu komi ba yawwa sai ma an je lahira kuma tun a cikin kabari manzon Allah yake tun sanda mutum ya zo mutuwa in dai kana yawan hidima kana koyi da annabi kana salati kana sallah kana abubuwa na alheri wallahi tallahi bai barin su ka dai san manzon Allah bai barin sakayya eh wallahi bai bari dan abin da za an mai kyautar kulubutu ha kulubutu kuma a ce kankana ko ayib ko ya suna abin da ake sa a miya kabewa su ne dangin kulubutu amma ya yi kyautar da dinaran wanda aka ba la'ada tukuici ake cako tukuici ya kasa ɗauka an kawo to ya rasu aka ce a kawo muku he ajaye ba ayin kankana shikenan sai aka yi mishi ya sunan abin da aka yi tukwici da zinare ba zai iya ɗaukar shi ba saboda nauyin shi ya kaga awon alheri mun ji labarin hadisin sahih buhari da muke ta karantawa kullum na wannan ba laraban daji da yanka ma shugaba alaihi salam akuya ko manzo Allah ya ce in an dawo ka same ni gidan da manzo Allah ya ba aljanna nan to haka yake da sakayya to in kana ta salati hadiyya ga manzon Allah kana ta shirya kana ta bin sunnan annabi al'umma suna ta cutarka kana ta kin ramawa duka manzon Allah kake mawaye kana koyi da shi ne billahi allazi da mala'ika ya zo za a anshiran mutum sai kaga manzon Allah ya sauka a wajen wannan kayan mu ne ha to goda an tare maka kaya ai zaka bi wai da Allah ku duba karamcin manzon Allah fa dan gwata ma an tare ne kaya a boda ya bi sawu to akwai babban boda irin lokacin mutuwa za a yi sallama da nan za a taikan kuma an tare kaya kuma na manzan Allah ne da ce wannan namu ne dai an shi mutum billahi lazi idan kuma aka zo depot to ba matsi ba matsatsi kabari kenan dama za a zo da manzan Allah a kabari ko hadisin bukhari shike mala'iku za su ce ma ilmuka bi hazar rajuli me ya sanin ka me ilimin ka ga wannan mutumin za a zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi imani ya bi manzan Allah yake da shiriya yake da soyayya yake da salatai yake da hidima shikenan wasu ma manzan Allah zai ce a waɗannan nawa ne kayanmu ne wannan shine ai ku mu rika fahimta shine ai magana nan da shi in ka ji ya hudu magana ai ya san abin da yake ni ce Ibrahim yace wata kabari mahama yus'al al-abd ankum fa qul kadimi wa shfa'alihi bika izbu'is yace ya rasulullahi a kabari idan an zo sanda za a tambayi wannan bawan game da rasulullah ka ku bari yin ansa ku ce ai ni hadimin ku ne ku gaya musu to ai za a yi tambayan ne kuma wasu din manzon Allah ba zai ba bari a tambaye sa ba ta ce a waɗannan ka namu ne ai na san shi yi ta wuce mana to bare kuma an tashi tashi alƙiyama uwa uba kenan sanda manzon Allah yana cewa ummati ummati ummati yana kiran Allah haka zai ta gaya ma Allah fa ranar da Allah bai sanya gabatar ran manzon Allah kowane annabi yana nafsi nafsi nafsi ta kaina Allah ta kaina nake manzo Allah yana rabbi ummati rabbi ummati idan an zo kan siradi waɗanda aka Allah ya kaddara ba za su tsallake siradi manzo Allah manzo Allah yana gehe yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ka kubutan man da kaya na kubutan man da su Allah tsallakar tsirai haka zai ta faɗi to da an zo yana kiran ummati din nan gurgurdan yadda kake bin annabi kake son shi kake salati gurgurdan yadda kirayen nan za ta hizgo ka ba wai kai za ka zo ba hizgo ka za ta yi ai kwatankwacin yadda ƙarhe ke jin magnet kwatankwacin yadda in an ɗauko irin gingimewa mayan ƙarhen nan ana yawo da shi za ka ga duk ƙarhen da ke ƙasa wanda ke jin magnet gwargwadon magnet ɗin shi gwargwadon yadda sufa ya sauri ya taho magnet ɗinka shi ne ka ba annabi kai salati da yawa da ya yi wannan magana zuƙa ce bilahi lazi duk inda kake da ya ce a kiran farko wasu dama sun makale wasu ma tun kan a kira dama suna nan nanu da manzan Allah ko baka ji ba hadisi ya gaya mana duk hadisai ne akasarakum qurbin minni yawmal qiyamati akasarakum minni salatan wanda yafi kowan ku kusanci da ni ran lahira wanda yafi yawan yi masa salati shi sa ake so ai ta zama salati malam kaka aji ai ta salati ai ta salati in za a yi noma to a je noman in an gama noma to kuma a nemo an nemi duniya to nemo lahirarka kan hanyar ka ta dawowa ta gaba da salati to wasu kuma he yayi kirayen nan da ya ce ummati shikenan wasu za su ce kaga so so so ko gudanya ba wanda wani zai tare mawa kowa gwargwadon mukamin ya kuma duk mutanen da za su zo su gama zuwa kuma ga sauran guri ai shugaban ai bai iyaka alquran su gama zuwa kuma ga sauran guri nan ba ta da matar to kuce bana matar mara matar ba ko ina ka zo gaba ko ina ka zo sai ka kamar dama nan ne original kohai na yamma yana ganin su ke shan garabansa na gabas na ganin ya hishi na kudu na ganin kuma ku san komi ba na arewa na tausaya muku suna cikin wahala wallahi tallahi wani ma tsuntsu ne ta sama zai zo ya sha akwai kuma halittun ƙasa ta san ake miƙa musu akwai kuma waɗanda ke rayuwa cikin tekun kifayen tekun manzan Allah kenan kai abin ba karami bane ba saboda haka duk lamari dai gaba ɗaya shi yasa in Qur'ani ba a karanta ba in dai ba alkur'ani za a karanta ba wani littafi da aka rubuta shi nasari nasari babu littafi ke magana kan manzan Allah ba littafi daidai da ashafa da ke magana kan manzan Allah in dai ba alkur'ani za a karanta ba sai ko hadisan manzan Allah din kuma su ne cikin ashafar da ma ayoyin Qur'anin to shi yasa saboda ya gane sirrin lamarin shugaba duniyar manzan Allah take bukata lahiran ma manzan Allah take bukata yawwa to shine wannan na'am liwa'ul hamdi biyadi tutan nan ta yabo tana a hannuna wato tuta ce da Allah zai bada ta yabo na jinjina da ban girma ai kaga yanzu idan wani wani abin alheri a duniya sai a ce za a baya certificate na girmamawa yayi abin alheri sai a ce ai a makaranta ma ai muna da yara kyaututtuka wanda ya na ɗaya da na biyu da na uku da wanda ya tsafta da wanda ya zuwa makaranta da mai da'a a cikin makaranta ko kuma sai a ce hukumar kula da lahiya ta duniya za ta ba wani certificate saboda yana tallafa wa marasa lahiya ko kaza kaza ko lambar girma ɗin nan da ake bayarwa to ita wannan tutar lambar girma ce da Allah ya sa na za kwara ɗaya kuma mutum ɗaya zai ba ta yabo da jinjina a matsayin shi na ƙwararre isasshe babban bawan Allah ka rasa ma abin da zaka faɗi mala hmm? wa ana mubashiruhum idza ublis yace ni ne mai yi musu bishara a yayin da aka tare su suka ɗeba hazo ko na tsallake wa na akramu walad adama ni ne mafi girman ƴaƴan adamu gaba ɗaya ala rabbi a gurin ubangiji na wala fahara kun babu alfahari to ba ta mun baya mun karanta ba yana cewa la tufaddiluni ala yunus bin mata ko aka ce muku tawadi'u ne na manzon Allah sai sai wasu suka ce a'a ai yadda da ya hudi a bata haka to yanzu kuma ga wata hudai wa ana akramu walada adamu wala fakara eh na'am wa fi riwayati ibnu zuhrin a cikin riwaya ibnu zuhrin an rabi ibn anas daga rabi'u dan anas fi labza hazal hadisi a cikin lafazin wannan hadisi yace ana awwalun nasu hurujan ni ne farkon mutane hitowa idza bu'tu idan aka tashe su ranar tashin alkiyama wa ana qa'iduhum ni ne jagoransu ni zan yi gaba su biyo ni a baya idza wafadu yayin da aka taho da su a matsayin bakin girma wa ana kadibuhum kuma ni ne mai musu hudu ba ni zan musu shela in musu bayani idza an zato sanda suka yi shiru ni zan magana eh manzo Allah ne kadibu shi kadai zai magana zan da kowa ya shiru wa ana shafi'uhum ni ne mai ceton su idza hubisu yayin da aka tsare su wa ana mubashiruhum ni ne zan musu bishara idza ublisu yayin da aka suka ɗeba hasu luwa'ul karami biyadi tutan nan ta karamci da Allah zai ba wanda ya fi bin shi ya fi isa a gurin shi ya fi daraja ya fi da'a ya fi alheri tana hannuna wa ana akram walad adam ala rabbi kai bari ku ji wallahi ni ne mafi girman ƴaƴan adam a gurin ubangiji na wala fakara ba alfahari nake ba ina gaya muku gaskiya ne wai dufu alayya alfu khadimin manzo Allah sallama yace hadimai guda dubu za su gewaye ni a ranar lahira wasu sun tashi tsara kowa ya tashi tsarara ba tufafi wasu gum zumi ya kama su wasu ya shanye su wasu ya kama rabin su bala'i ya ishi mutane wata ran nasu su kare wa mahun bi su kare walakin na azaban lahi shadidun haka zai faru ko amma a ranar manzon Allah sallallahu alaihi ya hito ga mala'iku nan guda dubu suna suna fareti sun kewaye shi suna kewaye da manzon Allah masu hidima ka annahum lu'lu'un kanunun saboda kyansu yadda ka san lu'lu'u ne abin taskancewa haka za su yi to Allah na nan ya tanaje su su dubu ne ba abin da za su yi aikin su shine ranar tashin alkiyama su zo su kewaye manzon Allah suna fadanci suna suna fareti suna kirari suna jinjina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wani abi hurairata an an so daga abi huraira yace a wa ukusa hullatan min hulalil jannati Allah zai tufatar da ni da wani kayan ado daga kayan adon nan na aljanna sun ma aqumu an yamin al'arshi sannan zan miƙe a daman al'arshi laysa ahadun min al-kala'i yaqumu zalika al-maqamu gairi ba wani kowa shi daga cikin ababen halitta da ya isa ya miƙe a wannan muƙamin a wannan gurin in ba ni ba wani abi sa'id al-kudri an su daga abi sa'id al-kudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walad adam yawmul qiyamati ni ne shugaban duk yan adam ranar tashin alkiyama wa bi dilwa alhamdi tutar yabo tana a hannuna wala fakara babu alfahari wa ma nabiyin yawma izin ba wani annabi a wannan rana adamu faman suwahu tun daga adam har koma bayan shi har na bayan sa illa ta talwa'i face kowa yana nan ya rakube cikin karkashin tutar nan tawa ya kuma laba wani awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage masa wala fakara ba alfahari nake ba sallallahu alaihi wa sallama eh a wani abi hurairata anhu an an so daga aba huraira daga shugaba sallallahu alaihi wasallam kala yace ana sayyidu walad adama yawmal qiyamati ni ne shugaban dukkan yan adam ranar tashi alqiyama wa awwalu man yanshiqu anhu al-qabru ni ne farkon wanda kabari zai tsage masa wa awwal shafi'in ni ne farkon mai ceto wa awwal mushaffa'in ni ne farkon abin yardan ma yayi ceto eh abin yardan ma ceton ni ne farkon wanda za a ba ceto kuma ni ne farkon wanda in ya ceta za a yarda ceton awa sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah kenan eh shi da ma ceton nan shi ya ce mana ai shi ya ce ai ba wani abu ake ni da ceto ba ai alfarma ce alfarma ce shi ceto ba alfarma ce masu laihi ne waɗanda laifukan nan nasu suna buƙatar a yi musu hukunci saboda isa da alfarma ta manzan Allah sai zo ce ya Allah ina riko da su a ban man su saboda ni sai a ce to an bar su su tahi inda aka sa su aljanna ai alfarma ce alfarma ce ta manzan Allah idan kuma aka buɗe ta kuma cikin alfarma manzan Allah Allah zai kasa ma wasu suma a yanka musu cikin ne manzan Allah ya buɗe cikin alfarman nan ta annabi sai kuma a ba wasu suma alfarma sai manzan Allah ya neman mu annabawa suma a ba su suna da wanda suka yi masa hidima suka yadda da su suka bi su suka so su ko kuma su suke son su cikin waɗanda suka bi Allah sai ce to an ba ku dama cikin arzikin nan na annabi kuma ku ɗauko su sai a dawo cikin sahabban annabi da tabi'ai da magabata da kuma salihan bayan Allah da muminai ma kowa gurgurdan imanin ya sai a irgan mashi sai a ce to cikin alfarman manzan Allah an baka mutum kaza na cikin danginka ceto su wanda suka mutu suna musulmai wanda yanzu suna bukata a yi musu hukunci sun mutu da musulunci amma sun barko ta akwai lahihika sai a ce to ceto su sai a amso su ka gani to wannan duk cikin arzikin manzon Allah ne alhamdulillah sai mu tsaya ana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima وغلق والكاتم لما أتلاك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله